الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta litinin 17 ga watan 6 watan jimadar akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1447 a ci gaba da karatunmu na littafin al'aqidatul wasiqiyya wallafa ta shekul islam أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله زام تاشي عندما لن يقول ونفصلي دون شين كراتون شاهد قال رحمه الله فصل ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه yana daga cikin yin imani da ranar ƙarshe yin imani da duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari duk abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da labari daga cikin abubuwan da suke kasancewa bayan mutuwa ana zancen al-yawmul akhir ma ba'da al-maut ma ba'da al-maut ila al-jazaa'i bil jannati aw an-nar fayu'minuna bi fitnati al-qabr ahlus sunnati wal jamaa'a al-firqatu an-najiya suna yin imani da cewa akwai jarabawa wadda ake wa bayi a cikin kabarinsu su wabi azabil qabri wa na'imi kuma suna yin imani da cewa akwai azabar kabari akwai ni'ima ta kabari azabar kabari ni'imar kabari suna biyo bayan alfitna da fitna din shine jarabawa bawai daga an ce fitina ka ɗauka tashin hankali da masifa asalin alfitna shine jarabawa ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فتنه يفتنه فتنة يعني يا جرباشي ذاك الابتلاء كو البلاء الابتلاء سكت للنعمة والبلاء للمصيبة أما سنا سام أرنجونا أبلى بلاء بلاء حسنا abla bala'an hasanan daga nan gurin yabo ne wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at kun gane ku to hakan nan shi ma al fitna jarabawa to jarabawar da za a yi mawa musulmi ko za ma mutum a cikin kabari shine tambaya masail din nan guda uku man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wadda da ta ƙara da wa ma'amaluk to na'imul qabr aw azabul qabr mutarattiban ala alfitna tilka alfitna azaba ko ni'imar kabari tana kasancewa ne biyo bayan amsar da mutum ya bada ko rashinta in ya bada amsa daidai to zai haɗu da ni'ima a kabarin shi in ya kasa ba da amsa daidai zai haɗu da azaba a kabarin shi wannan hadisai na annabi sallallahu alaihi sallama sun tabbatar sai ce fa'ammal fitna amma jarabawar fa'innan nasa yumta hannuna fi ƙubure shi ne mutane za a jarabce su a cikin ƙaburransu fa yi rajuli sai a ce mawa mutum arrajul nan ba sifa ce khasa lizukur ba ana nufin ashakhs ana nufin dai mutum sawa'un namiji ne ko mace da haka sai a ce wa mutum man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka al'usulu thalatha ko فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة sai Allah ya tabbatar da mumini da faɗin tabbatacciyar magana ita ce kalimar la ilaha illallah wa mathalu kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi sama la shay'a athbatu min hadhihi al-kalima الثمينة العالية الغالية الرفيعة الميمونة المباركة كلمة التوحيد مفتاح الجنة التي يبنى الولاء والبراء على أساسها daga wannan kalmar ne za a gina su ko ƙi goyon baya ko raba hanya to ita ce alkaulu thabit yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha to zai Allah sai ya tabbatar da mumini domin faɗin kalman nan tabbatacciya a nan rayuwar duniya ya zama musulmi Allah ya tabbatar da shi a lahira ya faɗe ta a cikin kabari kenan kamar yadda hadisi ya fassara cikin sahihai fa yaqulu almu'minu rabbi Allah mu'mini sai ya ce ubangiji na shine Allah inda ma yus'alu amma rabbuka kenan wal islamu dini yace musulunci shine addini na inda ma yus'alu amma dinuk wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama nabiyyi nabi muhammad sallama shi ne annabi na inda ma yi tsalo amman nabiyuk wal'imanu bil islami dinan ya stalzimul imana bisa iri alkutub allati unzila ta'ala jami'il mursalin والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته استلزم الإيمان بجميع الرسل وبرسالتهم ونبوتهم وبكتبهم وأديان وأديانهم يعني شرائعهم أما أصل الدين فواحد daga wannan kamar da ya zo a hadisai da dama hadisan da suka tabbatar da fitnatul qabr wa na'imul qabr wa azabuhu aidan hadisan ummu na aisha radiyallahu anha hadisan abu huraira radiyallahu an da ke cikin tirmidhi akwai wasu cikin sahihai na tirmidhi wanda suka ambaci almunkar wan nakir annabi ya ambace su cewa azraqani aswadan hadisai na albara ibn azib fi sahihain hadisan abu sa'id al-khudri hadisan zaid ibn thabit hadisan abu ayyub al-ansari dukkansu sun tabbatar da wannan matsalar kamar yadda cikin lamiyan nan wadda ake jingina ma shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala inda yake cewa menene bayan ya tabbatar da mizani da siradi wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighairi kayfin yanzilu وإلى السماء بغير كيف ينزل ونقر وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر وآخر مهمل نكبر وكذا التقي بالميزان إلى الجنان سيدخل har yanzu wancan bai zo shahid kawai muke nema ba hadda ba za ku ka menene ya ce kan kabari subhanallah to ta ɓace ku ba a bita to da ka mumini za a yi mai tambaya zai ba da amsa sai ce wa ammal murtab amma wanda yake kokonto ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل أما المرتاب حديثنا البراء بن عازب يكاوش دشكو تكن بخاري أما المنافق أما المرتاب أو المنافق الرواية حديثنا أبو هريرة نتكن ترمذي يا كاوشي دتي وكوي أما المنافق بدون شك أنغانيكو wanda yake kokonto ko munafiki in aka ce mai man rabbuka ma dinuka man nabiyuka duka sai ce fa yaqulu ha la adri kai ni ban sani ba ha kamar kalima ce wadda in an ƙura mutum an matse mai lamba ya rasa ya zai yi ce kai haba abin ya yi yawa ta kaga bai ma ga komi ba tuku sai ce sami'tun nasa ya kuluna shay'an fakulto kake nan don ka san ka karanta ka san ma'anar shi ba shi zai sa ka ba da amsa ba a kabari sai in akwai taufiki da tathbiti min Allah don cewa yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت التثبيت من الله التوفيق من الله وإذن كائيا كوي الدنيا daka sai yace a kawai ni naji mutane suna faɗin abu ne ni ma sai na faɗa kaga ya nuna koda ya faɗi kalimar shahada a duniya bai faɗe ta da ikhlasi ba kuma ba za ta amfani wanda ya faɗe ta ba tun a duniya balle a lahira sai dai a duniya ta kare shi daga akai mai hari ko a yaƙe shi a mai hukunci na kafiri amma in ya faɗe ta a zahiri musulmi za su yarda musulmi ne shi amma ai ba zai yaudara Allah ba da ka si illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah su'ila rasulullah sallallahu an dhalika fi hadith abi hurairah fa qala man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi wa ta riwaya sadiqan min qalbihi dole sai da ikhlasi da as-sidq da al-yaqin da al-mahabba wannan shurutun nata as-sab'a da ka yace kawai naji mutane na cewa ne ni ma sai na ce to kaga ya shiga makarantar jahilai kenan fayudrabu bi mirzabatin min hadid sai a buge shi da wata guduma ya zo ta riwa mitraka wata guduma ta karfe ta bakin karfe فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان وتروى إلا الثقلين زي ون إرن كاراجي زي إيهو دو وتهالتا ذات جوا ننكارد زي أما بند متم ولو سمعها الإنسان لصعق da mutum zai ji karar da wannan mutumin da aka buga a kabari zai yi da sai ya suma wanda hadithai sun bayyana hatta mawdi'ud darb inda za a buge shi din wata jijiya ce ta bayan kunnen shi tsakanin kafada zuwa kunne nan za a buge shi zai yi karar da komi zai ji banda athqalain banda mutun da aljan da ga kaddarawa za su ji da sun suma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah ya huwace ma jin abin da ke faruwa a makabarta na musibar da ake mawa wanda ke cikin kabari har ma a wani hadithin wanda al-Imam an-Nasa'i ya fitar da shi rahmatullahi ta'ala alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba dan karku gagara birne mamatan ku in sun mutu ba da na roki Allah an yusmi'akum ma yusmi'uni ya jiyar da ku abin da yake jiyar da ni na wato azabar da ake mawa mutane a kabari amma an kaje makabarta ka ji ana gabzar wani gobe in naka ya rasu zai wuya ka iya kai shi kana tunanin shi ma kar ya shiga wa gwara ya dame ku da wari a unguwa da ku ɗauke shi ku je ku birni kuna tsoron halin da zai shiga to sai aka bar abin a rufe aka sai a dage da addu'a da gyara aiki na fata an gane wannan aka mala'ikun nan za su jibge shi mala'ikun hadisi ya bayyana surar da za su zo da ita kanta mur'iba mai firgitarwa ce aswada ne azraka ne baƙaƙen launi gare su da kuma idanu waɗanda suke masu bulale masu ruwan sama bulu ba fara'a haka za su zo mushi da ainihin munanan kamanni malam ya ce thumma ba'da hadhihi alfitna sannan bayan wannan jarabawa da za a yi ma wanda ke kabari imma na'imun wa imma azab ko dai ya shiga cikin ni'ima in ya amsa tambaya ko ya shiga cikin azaba in bai amsa tambaya ba ila an taquma alqiyamatul kubra har lokacin da za a yi babban tashin alqiyama ran da za a buga final kenan ranar da 'yan aljanna za su yi farin ciki 'yan wuta za su shiga cikin damuwa rabbi sallim wa a'in fatu'adul arwahu ilal ajisad wa idan nufusu zuwijat sai a mai da rayuka zuwa jikukunansu kowane rai za a za a mai da shi cikin jikin shi jikin da ya zagonye ya sha wuya ya riɓe komi na jikin ɗan adam zai riɓe in ba annabawan da Allah ya tsare ba da wasu daga cikin bayansa wanda tajriba ta nuna ƙasa ba ta cin namansu in ba wani ƙashi da ake kira ajabu zanab shi kaɗai ne baya rubewa wanda huwa adakku ma yakunu min al min al ashiya wannan cewa hatta da za a sa na'ura ta madubin dubarudu ba za ta iya gane shi shi kaɗai yake ragewa to amma daga jikin shi ne za a tsiro da halittar ɗan adam a mai da shi ta hulula Allah ta'ala ya sa mala'ika ya kira wadanda wasu riwayoyin suka zo ayyatuhal ajisadul mumazzaka da sauransu rayukan duk su shige cikin jikin mutum ya tashi ranar alkiyama فإذا هم جميع لدينا محضرون فإذا هم ينظرون to anan ne dan wutan da ya san cewa lahira ba za ta yi kyau ba in ya tashi wa nufikha fi suri fa idahum min al ajdathi ila rabbihim yanzurun ka yansilun na'am ba yanzurun ahsant qalu ya waylana man ba'athana min marqadina cewa za su yi mun shiga uku sun shiga uku wal'iyadu bil waya ta da su daga baccin da suke duk bala'in da suka sha a kabari sawun giwa ya take na raƙumi in suka hango jahannama tana huci tana yunkuri tana amo sai su cewa ya ta da su daga baccin da suke sun mance waccan azaba saboda wagga ta fi ta tsanani to kuma ba yanda za a yi hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun dole sai ta kasance wa taqumu al-qiyamatu allati akhbara Allah biha fi kitabihi ala lisani rasulihi wa ajma'a 'alayha al-muslimun alƙiyama sai ta tsayo wadda Allah ya ba da labarin ta a cikin alƙur'ani mai girma a harshen annabinsa manzan shi annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da duk musulmi sun haɗu a kan cewa za a yi tashin alƙiyama kai har ahalul kitab sun yadda za a yi tashin alƙiyama mushrikai ne ba su yadda za a yi tashin alƙiyama ba ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim qad ya'isu min al-akhirah kama ya isa alkufaru min ashabi alqubur har yahudu sun san za a yi tashin alqiyama har ma suka ce in za a yi musu azaban ai yan kwanaki ne wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda so da haka musulmi sun haɗu cewa za a yi tashin alkiyama za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir yawma yajma'ukum li yawmil jam'i dhalika yawmut taghabun فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا mutane haka za su tashi zuwa ga tsayuwa su tafi zuwa ga tsayuwa ga ubangijin talikai hufatan babu takalma a jikinsu uratan babu tufafi a jikinsu gurlan babu shayi kowa da loba ko kaciya babu mai ita ai shine nana Aisha radiyallahu anha tace ar-rijalu wan nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'din ya rasulullah yanzu maza da mata a tashi tsirara sashin suna kallon sashi annabi sallallahu alaihi yace al-amru akbaru min an yuhimmahum dhalika lamarin ya wuce wai kai tunanin wani tsirara yake a in kana iya ganin wani yana da tufafi ko bai da tufafi ai baka girgizu ba zuciyar bata wujujjugu ba ranar ranar zalzala ce fa ranar girgiza ce يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وتدنو منهم الشمس رانا ذات يودب دسو hadisai na abu sa'id da sauransu cikin sahihai ne ya ce tazarar da ke tsakani bai wuce tazarar mil guda ba mai riwaya ya ce wallahi ban sani ba mil ne na tazara ko mil na mashi na tandu da ake tozali da shi wa yuljimuhumul araq wal iyazu billah gumi zufa za ta kai musu harbaka shine za ta yi musu linzani wani zufar shi ta kama shi kafada wani habbakinsa wani iyakon kwasan shi wani gwiwar shi wani idan kafar shi bi qadari a'malihim amma cikin hikima da tausayi da rahmar ubangiji akwai bayin da su suna karkashin inuwar Allah Allah ka samu na cikin su bayin da la yahzunuhumul faza'ul akbar وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون فتنصب الموازين أككف سكيل أوان أيكي ميزان ما بني ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين fatuzanu biha a'malul ibad a auna ayyukan bayi da waɗannan ma'aunayya faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waɗanda ma'aunin ladan shi yayi nauyi waɗannan sune masu rabauta ja'alana Allahu ta'ala minhum waman khaffat mawazinuhu wanda ma'aunin shi yayi sakwa-sakwa babu alheri ciki fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun agon iqtibasi ne aya ce cikin mu'minun waɗannan su ne wanda suka yi asarar rayukansu sun taɓe suna cikin jahannama za su dawwama a cikinta mushrikai kenan watun sharud dawawin za a yada kundaye kundin ayyukan bayi wahiya sahaiful a'mal sune takaddun ayyuka fa akhidun kitabahu bi yaminihi wa akhidun kitabahu bi shimalihi wani ya karba da hannun dama ashabul maimana wani ya karba da hannun hagu aw min wara'i zahrihi wani ta hagun ma sai an fasa bayansa kama qala azza wa jal wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi kowane dan adam mun laba mushi mun makala mushi ta'ir abinda zai dinga nade aikinsa a cikin wuyansa ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا رانا القيامة زامو فتو ميد أيك الناشي أربوتي زي تردشي يقولن يا تكدو sanda ake watsa su ikra kitabaka a ce mai karanta littafin ka karanta littafin aikinka da kanka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba yau ka isa kai kanka hisabi ikra kitabaka ya abdu ala mahlin فهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المشركون غدا في النار يلتهب والموحدون في دار الخلد سكانا ويحاسب الله الخلائق الذي مهلته حسابي wa ya bi abdihil mu'min Allahu akbar wanda za a yi hisaban yasira ken Allah zai keɓe da bawansa mumini fa yuqarriruhu bi dhunubi ya tabbatar da laifuffukan da yayi kama wusifa dhalika fil kitabi was sunnah kamar yadda aka siffanta haka a cikin alqur'ani da sun a qur'ani an faɗa a dunkule fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura to ya za a yi hisaban yasira din annabi wata ran sai ya ce man husifa man husiba udhib duk wanda aka mai hisabi sai an mai azaba ummuna aisha mahaddaciya ce alarammiya ce radiyallahu anha wa arda ta ce ya rasulullah Allah ya ce wanda aka bashi littafi da dama za a mai hisabi mai sauki to in aka yi azabtar da shi kenan ina saukin sai ce zakil ardu ya aisha ai wannan da ake cewa hisaban yasira ba bincike za a yi ba bujuro mai da wasu laifuffuka za a yi kai ne kai kaza kai ne kai kuma cikin suturar Allah cikin rufin asiri Allah sai ya sa shi cikin mayafinsa la haula wala quwwata illa billah laifin da a duniya ma ba a san yayi ba a lahira Allah ya rufa mai asiri ba duka zunuban za a gaya ba ko a hadis akwai cikin hadisin da bawan ma sai ya ce ya Allah fa wannan ba komi akwai manya manyan zunubai har sai Allah ya yi dariya ya sani ya rufe bai asiri shine as-sittir mai rufawa bayi asiri azza wajal akwai daidai lokacin shine al-aziz shine al-qahhar wanda ya isa ya hana shi yin abin da ya ga dama fa'alun lima yurid amma li anna rahmatahu wasi'at ghadaba wa rahmati wasi'at kulla shay sai ya suturta wannan bawa وأما الكفار وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته كافري سوف با حساب da za a musu ma aslan ba irin na musulmi bane ba shi kafiri fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna bai da aikin da za a auna ba hisabi irin na musulmai za a yi makafiri ba wanda za a auna kyawawa da munana bai da kyawawan fa innahu la hasanatin lahum ba su da kyawawa walakin tu'addu a'maluhum za a wato kirga ayyukan nasu ne hisabin da za a mai a kirga yawan zunuban shi yawan shirka shi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa tuhsa a kididdige su wa kafa billahi hasiba fa yuqafuna 'alaiha a tsayi da su saman wannan ayyukan wa yuqarraruna biha a tabbatar musu da ita su yadda ba wanda zai shiga wuta da tsammanin an zalunce shi kafin a sa mutum a wutar jahannamu sai an mai ita kwartukwar ya yadda ya tabbatar kalu rabbana amatta nathnataini wa ahyaita nathnataini fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila maraddin min sabil kasa sun yadda kenan sun yi laifin fa'tarafu bi dhanbihim فسحقا لأصحاب السعير الله كسريم تناغ مبشها كسيم تاشي وفي عرصات القيامة وإياكم